بسم الله الرحمن الرحيم المقامة التاسعة عشرة مقامة تقوم شاترة النصيبية wadda aka dangana ga garin nasibin shine garin jinnu nasibina rawal harith ibn hammam qal harith dan mai himma ya bada ruwaya yace amma halal iraq zat al uwaym iraki ta yi fari a wata yar shekara li ikhlafi anwa'il ghaym saboda jinkirin taurari da giragizai na ruwa wata haddasan rukfan sai matafiya mahaya dawaki suka yi labari, birifi nasibin da daɗin garin nasibina, wabu lahaniyati ahaliha da wadatan mutanenta almuhsibin wanda yake masu arziki. Faƙata attu mahariya sai na hau ɗan dukushin doki, wa'ata ƙaltu sama hariya na ɗauke mashina, wasirtu sai na bi hanya na tafi. talfizuni ardun ila ardin ƙasa na jefa ni zuwa wata ƙasa waye jazibuni raf'un min khaftin tudu yana fisgo ni idan na fada kware sanda nake cikin kware sai kaga an jawo ni na hausa wan tudu ina tudu kuma sai in gangara hatta balagtuha niqdan ala niqdin har na isa wannan gari ina ramamme saman raman madabba falamma anaktu sadda na durkusa bi magana halhasib a wajenta mai yalwa abinci, wa darabtu fi mar'aha bi nasib na samu na warabo a cikin makiyautarta, nawaitu sai na yi niyyar an ulke biha jirani in jefa bambakwalina a wannan gari, wa ta shida ahlaha jirani in ɗauki mutanen garin matsayin makwabtana, ila an tahiyar sanatul jama'ad habbusassar shekara ta rayu wata ta'ahada arda qaumi al-ihad har ya zama giragizan ruwa ta ta'ahada sun bibi arda qaumi kasan mutane na idan damina ta sauka sai in dawo gida fa wallahi na rantse da Allah ma ta mazmazat muqlati ido na bata kurkura ba binaumi ha da baccinta wala ta makhadha lailati dare na bai fita ba an yau mai hagayi ne, duna an alfaitu a ba zaidin, sai na haɗu da malam abu zaidin assaruji, ya julu yana yawo fi arja'i nasibin a sasannin garin nasibina. Waya habitu biha yana hauka da faganniya a wannan gari, habatsal musabin irin faganniyan mahaukata, wal musibin da wanda musiba ta sama. Wa huwa yanturu min fihi durar yana fesa lu'alu'ai daga baki ne, wa ya talibu bi kaffaihi dirar yana tatsa hantsar dabba bi kaffaihi da hannuwan shi. Fawajattu bi haji hadi tsara maganaman, sai na ga ƙoƙari na ƙada haza maganaman ya samu ganima, waɗi da alfazi, karan ƙuri'ata wanda an guda, ƙasara tau'aman ya zama biyu. walam azal atba'u zillahu ban gushe ina bin inuwan malam ba aina man ba'ath duk inda ya tafi wa altaqitu lafzahu ina kintan lafuzan shi kullama nafas duk sadda yayi magana ila an arahu marad har rashin lafiya ta bidiro ma malam imtadda mada wadda ta miƙu kwarai wa arakatuhu muda wukan rashin lafiya ta fede shi gaba ɗaya hatta kada har ciwon da ke yake fama da shi ya kusa, ya sulubuhu thawbal mahaya ya cire mai tufan nan na rayuwa, wa yusallimuhu, sora kaɗan rashin lafiya ta miƙa shi ila abi ya haya zuwa gidan abu ya haya shi ne mutuwa, mutuwa ita aka ce ma abu ya haya. Fawajattu, sai na yi baƙin ciki, lifautil ƙuya saboda rasa saduwa da malamina, wanki ta'isu ƙuya da yankewa shayarwar shi ta ilimi. to sai na samu ma ya jidu shi ne fawajattu sai na samu ma ya jidu hulmu ba'adu an maramihi abinda wanda aka nisanta ga abin da yake nema yake samu na bakin ciki mutumin da yana takarar gwamna yana ganin yanzu yanzu yanzu zai zama zai zama sai a ce to ba shi bane ko kuma wanda ka neman aure ana cewa gobe ya aiko gobe ya aiko sai da an daura da wani wal murda'u da wanda aka shayarwa inda fitsami hisar da aka yaye shi zai damu sun ma'urjifa sai aka rika yadawa a gari bi anna rahanahu qad galib bayan Abu Zaidi ya kulle ma'ana bayan shi ya kulle ma'ana ya shiga cikin wani halin da bai iya zama da kanshi sai an kwanta sai an tayi wa mi khilabal himam kambolin mutuwa bihi kad arad har yara sai da shi faqalika sahabu abokan shi sai suka firgita li irjafil murtifin saboda kwarmaton masu kwarmato cewa ga malan can rairan hannu ga rai ga Allah sai an kwanta sai an tayar wan salu sai suka ruga suka karkata ila aqwatihi zuwa farfajiyar gidan malam mujifin suna sauri hayara yamidu bihim shajuhum كأنهم هم مرتضع الخندريسة أسالوا الغروب وعطوا الجيوب وسكوا الخدود وشدوا الرؤوس يودون لو سالمته المنون وقال النفائس هم النفوس حيارة الماجران مالا قاسونا زاسو تيغن مالا من سمال اللافية يميد بهم شدوهم bakin ciki na kada su dama da hagu ka annahum sai ka ce su wajen maye irtaza ul khandarisa sun sha wata giya ce da ake ce mahandaris asalul gurub sun yi kuka sun zubar da hawaye wa atul juyub sun kece aljihuwarsu wa sakkul hudud sun mali kundukukin su wa shajjur ru'us sun makan suroce saboda bakin ciki yawadun suna gure law salamatul manun ina ma dai mutuwa ta sulhi jamalan idan mutuwa ta yahe mai ta fasa dauka tai wa galan nafa isuhum ita mutuwa ta halakar da dukiyarsu wannan kusa da rayukansu ma'ana su mutu malan ya rayu ƙarar rawi mai ba da labari ya ce wa kuntu na zamo fi man iltaffa bi ashabihi ina cikin wanda ya shiga cikin tsarin almajiran shi masu zuwa ganin malam wa a ghazza ila babihi ina cikin waɗanda suka yi sauri zuwa kofashi falamman ta haina lokacin da muka kai ila bina'ihi zuwa farfajiyar gidan malam wata saddaina muka gitta kan mu listin sha'i listin sha'i amba'ihi muna so mu shaƙi labaran malam shin da gaskiya ji sauki ko ya suma baraza ilaina fata sai dan malam ya hito wanda babban dan malam kawai sai gashi ya hito wajen mu muftarratan shafata bakin shi bude yana kirkitar dariya to idan ka je asibiti ka ga majinyaci ya hito yana dariya alamun sauki ne sauki ya samu in ka ga ya hito murtud da fuska yana hawaye to harka ta lalace fastatla'nahu sai muka tambaye shi il ashekh labarin shekhin mu fi shakatihi ya jikin shi wa kunha wa harakatihi ya hakika motsin jikin sheki ya ji sauki ko yana nan sai an kwanta sai an taji فقال sai yaro dan malam yace kada kana fi qaddatil marda lalle babana mahaifina yana cikin dimkan rashin lafiya wa arkatil wa'ka yana cikin matsanancin zazzabi wanda yake ya dame shi ila an shaffa huddanab har sai da rashin lafiya ta ramamar da shi ya rame ya kare wasta shaffa huddanab har mutuwa ta fara tsinkaya gare shi tana so ta haye shi ثم من الله تعالى أما إنا مكو البشر ينزو الله ياي بيوا بتقوية زمائه دك الففة سورا وقالوا كان رايوشي ندونيا فأفاقا ينزو مالا يافر فدو من إجمائه دك سوما دي نرش اللافيا فرجعوا أدراجكم وكوما سمن كواهوانكو وانضوا انزعاجكم ku naɗa tsoron da kuke ji na cewa malaminku zai mutu ba mutuwa zai ba zai ji sauki faka an kadgada wara malam kamar ya waye gari cikin ku gobe har makaranta sai ya je wara kuma sai ka ce yayi malice cikin ku wasaqa kumur rah sai ka ce ga yanan yana ba ku giya wadda za ku sha muka ce ah ya ji sauki ya ce ya ji sauki gobe ma yana iya hituwa makaranta fa azamna bushra sai muka ga girman wannan albishir na dan yaron nan waƙata rahna muka nemi an narahu ya bari dai mu gani an ce gani ya kori ji. Tumma fadahala sai ya shiga wajen babanai mu'uzinan bina yana ba shi labarin gamunan mun iso sun maharaja sai ya yi waje azinan lana yana cewa an muna izini mu shiga falaqina min hulaqan sai muka isko mutum kwance ido ne na kallon sama ma'ana yayi kwance rairan walisanan tsalkan amma harshen shi bai kare ba harshe sakake wajalasna mu ko saboda tsananin jin daɗi sai muka zauna muhdiqina bi sariri muna masu kewaye gadon shi na jinya asibiti muhaddiqin muna kura ido ila asaririhi zuwa na tsana dan goshin shi fa qallaba tarfahu sai ya juya idanu ne fil jama'a a cikin jama'a thumma qala sai ya ce ku gane na samu lafiya na ji sauki ijtaluha ku karbi wannan kasida binta sa'a yanzu Allah ya je homan ita cikin kwakwalwata wa Aisha da sai waka yana cewa afani Allah wa shukran lahu min illatin kadat tu'affini wa man nabil bur'i ala annahu la budda min hasbin sayabrini ma yatana sani walakinahu ila takazzil ukliyun sini in humma lam yughni hamimun wala hima kulaybin minhu yahmini وما أبالي أدنا يومه أم أخر الحين إلى حين فيبخر في حياة أرى فيها البلايا ثم تبليني عافاني الله الله يباني لافيا وشكرا له نغودي ما الله ده يباني لافيا الله يا وركدني من علة daga ciwo ta da tu'afini ta kusa shafe ni daga doron duniya wa man nabil bur'i Allah ya mani baiwa da samun cikakken lafiya, ala annahu amma tare da cewa labudda, a kwana a tashi yau da gobe, dole min hatifin wata mutuwa na nan ta he sai ya bari ni sai ta zo ta feke ni, ko kun ga na tashi yanzu, to nan gaba zan yi rashin lafiya mai tsanani wadda sai na mutu. Ma ya tana sani, mutuwa ba za ta mance da ni ba ko alama, walakin na huyun sini, mutuwa na ɗanyeman jinkiri ne ila taqaddil ukuli har lomomin da aka kaddaro man inci su yi da karewa ranar mutuwa mala'ika guda hudu Allah zai turo wajenka mala'ika na farko zai ce ya kaiwa ne ni ne mala'ikan arzikinka arzikin da aka rubuto ka ci a rayuwarka duk ya kare baka da loma ko guda da ta rage a duniya da haka mutuwa za ta yi mala'ika na biyu zai ce ni ne mala'ika wanda ke kula da ruwan da za ka sha duk na jiba gulaben duniya da rijiyoyin duniya duk wanda duk an ka ce ka sha ka shanya abunka mala'ika na uku zai ce ni ne mala'ika mai kula da sawu inda zaka taka da kafarka to wanga duddugen naka duk ya take inda an ka kaddara ya taka mutuwa zaka yi mala'ika na hudu sai ce ni ne mai kula da numfashi da hitar sheda shedar da aka rubuto ma miliyan kaza da dubu ɗari kaza da ƙwara kaza to sora ƙwara uku su ƙare to kaga mutum bai mutuwa sai an gaya mai abincin shi ya ƙare ruwan shi sun ƙare inda zai taka ya ƙare sannan shi ɗan shi ma ta zo ƙarshe to don haka Allah na man jinkiri ne ila taqaddil ukuli in i da canya abin da aka rubuto man in ci in humma idan an kaddaro mutum zai mutu lam yugni hamimun wani aboki da masoyi bai wadatar mai gabarin mutuwa wala hima kulaibin ko irin kulat bani kulaibin wala ya hamini bai iya tsare ni minhu daga mutuwa shi kulaib ibn rabi'a mutum ne wanda ya fito daga kabilar banu tagalib ibn wa'il ya zama ya ba wata kurciya dama ta zauna cikin daji ne sai wasu matafiya suka gitto ƙaddara kwanta ya faɗo ƙasa ita wannan kurciyar da ta nemi jiwara ta kulaibu to sai wani rakumi ya take kwanta da ya take kwai ya biyo sai ga ga kwan kurciya na an take kuma da ya diba ashe kurciyar da yamma izinin ta zauna dajin shi ne sai ya ce to wallahi tunda an ka take ma kurciya ta kwai to wannan kabila duk ya halakar da su ya shirya yaki mai tsanani ya je mi mun kai ma mi a tsakanin mai ce kun biyo daji na kun tace kwan kurciyata da haka sai kun sani aka yi ta kashe kashe aka yi ta kashe kashe su ma can suka samu gudunmuwa suka kawo mai hari shi ma ya ƙara samun gudunmuwa aka kai hari sai da aka shekara arba'in ana yaƙi kan ƙwai na kurciya to kaga da ashe kurciya an ka kashe shekara ɗari za a yi ana yaƙi to wannan shine kulaibu wanda shi ba magana kurciya ba ƙwan kurciya ce ma ana iya yaƙin shekara arba'in to ko shi yace in zo nan cikin hurumi ne in zauna in mutuwa ta zo sai na mutu wa ma ubali amma ku sani ba ni da damuwa ne inda na yawmuhu adana yawmuhu yinin da zan mutu ya zo kusa am ukhira alhayni ko an jirke an jinkirta mutuwa ta ilahi ni zuwa wani lokaci duk ɗaya ne da in mutu yanzu da in bari sai nan gaba duk ɗaya ne fa yu fakharin wani girma ne fi hayatin a rayuwar da yake a rafi hal bala ya san rika ganin bala'o'a na safe daban na rana daban na dare daban sun matubulini sannan za ta karar da ni kala mai ruwa ya ce fada auna lahu muka yi abu zai da addu'a bimtidadil ajal Allah ya ja rayuwa ta yi wartiya nam wartidadil wajal da tafiyar da tsoron da yake ciki sun mata da aina sai muka kira juna ilal qiyam mu tashi mu ta gida tun da mun ga lafiyar shi littiqa'il ibram saboda muna tsoron Musa ya kosa mu takura mashi faqal sai yace man yace mani yace muna kalla ba za ku je gida yanzu ba bal ilbasu ku zauna bayata yaumikum indi tsawon yini ku zauna wajen malamin ku litashfu bil mufakahati wajidi dan ku warkar da sauran ciwon da ya rage a jikina bil mufakahati da labarai masu ban dariya saboda idan ka je ganin mara lafiya ya ji sauki wannan fira ƙara mai lafiya take yi fa inna munajatakum fira da ku hutu nafsi shine abincin raina wa migina su unsi shi zai jawo man ebe kewa fatahar raina marzatahu sai muka yi abin da zai yarda da shi shine muka yi kirdadon abin da zai sa mai yarda wata hamaina mu'asatahu muka nisanci saba malam wa qabalna ala alhadith sai muka kama fira na muhudu muna tace zubar da manta wanurgi muna zubar da zaba da kumfanta ila an hana waqtul maqil har sai da lokacin baccin rana yayi shi wannan zaba da kumfan mai shi ake ce ma afarari to muka zubar da wannan afarari din nata to lokacin da baccin rana yayi wakallatil alsun halsuna sun da kusa min alƙali walƙil sun gaji da firar da suke yi kene na ce ne wa kana yawman wannan yini da muke ciki hamil wadiqa mai tsananin zafin rana ne ya ni alhadiqa duk ɗiyan itacen shi sun yi ɗiya sun ƙosa sun nina faqal sai ce innan nu'as lalle na ga an gaje kad amalal a'naq ya karkatar da wuyanku wa rawadal amaq yana neman ya auri idanunku shine kurhin idanunku wa huwa khasmun alad bacci abokin hada ne mai tsaurin kai idan kwana ya zo sai an yi shi wa khidbun mai neman aure ne la yuradu kuma shi ba a kora ta idan idanunka na jin kwana dole kai kwana ko dare baka ki kana tuke mota sai dai a faka kai bacci in ka gama bacci sana ci gaba tafiya fasilu hablahu ku sadar da igiyar wannan bacci bil kailula da yin kailula waqata fihi ku koyi a cikin yin kailula bil atharil manqula da hadisan da aka samo daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa qilu fa inna shayatina la taqilu kai baccin rana shedanu ba su baccin rana dalar rawi mai ruwa yace fattaba'na ma qala sai muka bi maganar da yayi waqilna wa qala muka yi baccin rana shi ma yayi baccin rana فضرب الله على الآذان sai Allah ya sako bacci ga kunnuwanmu inda ke fara bacci kunne idan ana bacci zai dauke ka kunnuwanka aka fara daukewa sai ana motsi ba ka je shi da aka yi sai ido ya bacci to sai Allah ya je kwana ga yana cikin Qur'ani fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adadan mun jefa bacci ga kunnuwansu wa faragas sinata Allah ya zubo gengedi fil ajfal a cikin idanunmu hatta kharajna har sai da muka fice min hukmil wujud daga hukuncin samuwa da akwai mu amma yanzu babu mu wasu rifna aka juyar da mu bil wujud da baccin da muke yi anis sujud ba mu samu yin sallar la'asar ba famasta ya kazna ba mu farka daga kwanan nan ba illa wal harru qad sai muka ga zafi yayi sauki yayi sanyi wal yau yinin da muke ciki qad shakh ya koma tsoho mai hurhura fatakar rana sai muka wanke gaɓoɓi muka yi alwala li salatil ajmawaini dan musallaci salloli guda biyu wayanda yake bebaye abin da yasa ake ce masu ajmawaini ba a bayyana da karatu a cikin sallar azhur da sallar la'asar to kaga ba su da baki kenan to sai muka wanke gaɓoɓi li salatil ajmawaini ga sallah guda biyu wayanda ba su da baki tunda ba a bayyana da karatu su wa'addaina muka biya ma halla min ad-daini abinda ya sauka gare mu na bashi muka yi azhur muka yi la'asar thumma tahassa hasna lil irtihal sai muka motsa dan mu ci gaba da tafiya ila mulqar rihal zuwa inda masaukin mu yake faltafata abu zaid ila shibli sai abu zaid ya waiga wajen ɗanai da ya kira mu wa kana ala shakilatihi wa shakli dan dan abu zaidi ala shakilatihi yana saman kamannu irin na baba ne Abu Zaidi wa shakalihi kuma yayi kama da shi wajen fasaha da iya magana wa qal sai muka ji yana cewa inni ni la ikhalu aba amra ina ganin Abu Amra menene Abu Amra yanwa kad adrama fi ahsha'ihim aljamra ya hura wutar yanwa a cikin cikin su ma'ana ina ganin Abu Amrata ya bayyana a cikin cikin su sun fara jin yunwa. Fastad'i aba jami'a, to ka shiga ɗaki, ka je ka kira mana malam abu jami'u, wane ne malam abu jami'u, shimfiɗa cin abinci, ita ake ce ma abu jami'u. Fa innahu shahida abinci, bushara kulli ja'i'a, albishin ne ga mai jin yunwa. Idan mutum na jin yunwa ya ga an shigo da shahida da butar wanke hannu, menene zai biyo bayanta? Abinci. Wa ardifuhu ka biyo ma wannan shimfiɗa abinci bi abi nu'aym da abu nu'aym a haɗo mana da abu nu'aym shi abu nu'aym as-sabir yana da juriya da haƙuri ala kulli zaimin ga duk zaluncin da za a yi mai abu nu'aym shine faran masa masa shinkafa ma'ana idan an zo da shimfiɗa to a haɗo da faran masa wadda ke da juriya ga duk zaluncin da za a yi mata a yage ta can a karce ta can duk ta yi haƙuri bayan an zo da masa abu nu'aimin mai haƙuri a kan zalunci sun ma'aziz sai ka ɗan haɗo mana da Allah kana ji na bi abi habibin da abu habibin a ce abu habibin ya zo to menene abu habibin shine kyafaffen rago a zo da kyafaffen rago wanda yake irin na layya Allah muhabbabi wannan tare ne rago abun so ne ila kulli labibin ga duk mai hankali duk mai hankali idan aka yi mai liyafa daga sashen rago to bai ce wato ina da duka ina shinkafa bai cewa haka nan naman nan ɗaya isa almuqallabi naman nan da aka jujjuya bayyana ihraqin aka kona shi wata azibin an kai mai azaba da sa mai yaji da kara shi ga wuta har ya gasu mai ya rika ciyaya wa ahib da Allah ina son daga nan ya kai ɗana ka haɗo bi abi taƙifin da malam abu taƙif abu taƙif shine kunun zaki kunun zaki ko kunun aya ko kuma lemu fa habbaza huwa ma dalla da kunun zaki min alifin an saba da shi idan aka ci tare na rago sai a samu lemun zaki a samu lemu mai daɗi ko kuma a samu kunun zaki a sha wahalmin kuma cikin hidimar da za ka yi mana ka taimaka ka zo bi abi awul da uban taimako wane ne uban taimako shine gishiri fama mithluhu min awul babu irin shi a wajen ba da gudunmuwa ta taimako a haɗo da gishiri saboda in ba gishiri wani bai iya cin abinci walau istahadarta aba jamilin da za ka gayyato abu jamil ka ce ya taho cikin wannan liyafa taka shine lemu da kankana da aiba su ne abu jamilin a haɗo da su la jammala da abin ko ya burge ayyata jamilin matuƙar burgewa ga faran masa ga yafaffen rago ga kunun zaki kuma ga aiba ga kankana ga lemu da ya fata haɗu wa hayya halla wa hayya halla kai sauri ka zo da bi ummul qura da ummul qura to menene ummul qura farfesu ayo farfesu da Allah a zo da ummul qura al muzakkiratu bi kisra wanda ke tuna ma mutane sarkin kisra sarkin kisra shi ya sunnanta yin farfesu a samu katon rago ko katon sa a zuba ruwan miya ya dahu sai ya zama ga miya ga nama wala tatanasa don Allah ya kai ɗanɗanan nawa kada ka mance da umma jabir ummu jabir ita ce da faduka saboda akwai wanda shi bai son masa shinkafa ya saba da ita haci to kakka mance da ummu jabir ita ce da faduka fa kamlaha min zakir da yawa akwai mai tunanin da faduka Allah sa a haɗu da da faduka wanadi kuma daga nan da Allah ka kira muna shine kai gayyata ga ummal faraj kayan zaki irin wannan da ake ce ma abun nan nakiya ita ce ummul faraj ka zo da nakiya a haɗo masu da nakiya in an gama a haɗa da nakiya sun maftika biha a canya nakiya wala haraja ba lahin komi wa khatim cikin liyafarka kana jina da kyau ka haɗo bi abi rusayid da abubuwan da ake jin daɗinsu irin nau'u'a na wake irin jimbirin wake saboda kamar kwalama ce haka jimbirin wake to a haɗo da shi in ka haɗo da abu ruzainin ɗin nan fa huwa maslat yana son ta bakin cikin kulli hazinin dukkan mai bakin ciki wa in taqrun bihi abal ala a cikin liyafa in ka haɗo muna da abul ala'i kace shi ma a cikin wannan liyafa ana gayyata shi shine kayan zaki irin minti da cingam ka haɗo da su idan ka haɗo da su tamhu ismaka ka goge sunanka min al-bukhala'i daga maruwata an ci an koshi ana buƙatar dan sweet wanda za a tsotsa haka ko milkwas to sai ka haɗo musu da shi wa iyyaka ka shedinka ina maka ka shedi wastidna'ul murjifaini da zuwa da minahikai guda biyu yan kwalmato mutum biyu yan kwalmato ka a taho da su tasa ta wanke hannu da buta ƙarhe kaga buta ƙarhe da tasa ta wanke hannu ba a son ganin su sai an koshi sai an koshi ake zuwa da tasa wanda za a wanke hannu da buta to ma'ana in kai saurin zuwa da tasa da kwano kenan kana nihin ba sai an ci abincin ba to wa'annan almulkifai na masu kwarmato to ka a matso da su qabla istiqlal humulil baini in dai ba an gama cin abinci za a kwashe kayan abinci bane to sannan a zo da tasa a zo da buta ta ƙarfi wa idza naza al qawm idan kaga mutane sun cire hannuwansu anil miras daga gogayya da cin abinci sun ci sun koshi wasafahu har sun yi musafaha sun gaisa da aba iyas malam abu iyas shine tawul kowa ya goge hannu ne da tawul fatif alaihim kaɗan yawata musu da abas sarwi uban wadata wane ne abas sarwi turaren wuta fa innahu unwanus sarwi turaren wuta alama ce na arziki da wadata a gida. Kala mai ruwa ya ce fafaki ha ibnuhu wannan ɗan nashi ashe ɗan baiwa ne sai ya gano latsa'ibar muzihi duk abubuwan da yake ce ma abu kaza abu kaza duk ya gane su. Bila tsa'ifi tamyizihi da irin tsananin rarrabewa shiga abubuwa. Fatafa alaina ɗan yaron nan sai ya zo muna bi tsayibat da abubuwa masu daɗi irin faran masa irin dafa duka irin kyafaffen rago watsi kuma ya zo da turaren wuta irin wanda aka zuba wa ga garwashi ila an azana ce shams har sai da rana ta matso bil maghrib za ta faduwa falamma ajma'na ala tawdi' da yaga mun yi niyyar ban kwana da shi za mu tahiyyar mu kunna lahu sai muka ce mashi alam tar ila hadha al-yawm al-badi' malan kalli wannan yini mai burgewa mai ban sha'awa kaifa bada subhu yadda azubar shi ta bayyana kamtsarira mai tsanani gare mu wa masyuhu amma marece mustanira ya zo da haske an yi kwana an huta ka samu lahiya kuma mun ci mun koshi fasajada sai muka ga malamin mu Abu Zaid ya faɗi yayi sujada hatta atal hayyai dogo sujada sun marafa ra'sahu sai ya dago kai wa qal yace لا تيأسن عند النوب من فرجة تجل الكرب فلكم سموا من هبكم مجرى نسيما وانقلب وسحاب مكروح تنج شافت محل وما سكب ودخان خطب خيف من وفما استبان له لهب ولطالما طلع الأسى وعلى تفيئته قرب فاصبر إذا ما ناب روح فالزمان أبو العجب وترج من روح الإله إلى طائفا لا تحتسب لا تأثر ككي بكين تكي عند النوب إذا النائبة مصيبة الزمن يتاسو كما تو ككي بكين تكي من فرجة ذاك سامو ياي و تجلل كرب ودكي ياي دكم بكين تكي فلكم سموم ديوا إسكا ميزافي habba zai taso mutane su tsargu sun majara na siman sai ya koma tattausan iska wan qalab sai ya koma iska mai sanyi gare su wa sahabi makruhi da yawa girgije na bakin ciki na abunki tana sha zai hadu fada mahalla sai kaga ya wace wa ma sakab bai zubo da bakin cikin ba wa dukhari khadbi da yawa hayakin musiba khifa da ake jin tsoron ya sauko khifa minhu ana tsoro lai famastabana lahu lahab sai kaga ba a gafila ta bayyana gare shi ba wala talama tala al'asa da yawa bakin ciki tauraron shi zai bullo wa garab sai ya faɗi ala tafi a tihinan take fasbir don Allah kai haƙuri idza ma na barau in tsoro ya saukan maka aka ce yanzu kidnapping ake ana kashe mutane to ya haƙuri bas zamanu zamani abul ajab yana da ban mamaki yanzu muna cikin bala'i ga shehu lamin ya zo suna ne amin amintaccen Allah kuma babul amni ya zo ya yi ni ya kwana ya ƙara ya yi ni ya kwana albarkar zuwan shi Allah ɗauke mazamfara dukkan bala'i da musiba da fitina da take fama da ita wata rajja kai ta ƙaunar min rauhil ilahi daga kyauta Allah la sa'ifan ka nemi kyaututtukan da yake la tuhta sabbata iya lissafuwa kala mai ruwa ya ce fastamlaina minhu sai muka ce ya ƙara karanta muna abyatuhul qurra wayannan baitota masu haske wa walaina lillahi ta'ala shukra muka jeranta godiya ga Allah wa wadda'nahu sai muka yi bankwana da malan masururina bi burqihi muna masu farin ciki da warkewa tai magamurina kuma an lullube mu bi birrihi da kyauta tai da alkhairi insha alhamdulillah